أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 18 ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha uku ga watan uku shekara dubu biyu da ishirin a sati da ya gabata muna cikin suratul isra suratul isra mun zo aya ta biyar muna cikin bayani lokaci ya zo ƙarshe kenan sha Allah yau ma dai za mu ci gaba da wannan sura suratul isra daga aya ta biyar amma ganin fahimtar sauran karatun sai mun koma daga farkon aya ta hudu ta kuma gama muce insha Allah kayan nan akwai tambaya guda tana da kuma alaka ita ce fa'idar mu ta yau eh masalar dan wasu sha tambaya ganin akwai abinda wani ya yada ne ta hanyoyin sadarwa ta yana maganar ga maganin coronavirus coronavirus virus corona muke tabu a ƙwararwanci virus corona ɗanwa abinda wani ɗanwa bayani duk da cewa mun san ba wani wahayi ba za a yi yau akan coronavirus ko virus corona wannan malati ne da ake magana a yau wanda ya gama duniya ko ke ba duniya tsoro wanda duk da mu a matsayinmu na musulmi muna da imani da kadara kuma da cewa ɗaukar mataki iya cikin abin da aka shar'anta mana na rigakafi balle na hanyar azkar da sunna lalle yanwa eh ba corona umma me yazo umma ba corona ba umma corona me yazo kuma me yazo a annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma ita wannan addu'a da yake magana addu'a ce ta neman tsari daga dukkan wani alloba daga dukkan wani bala'i na cuta a cikin addu'ar kuma ta inganta ruwayar wadda abu dawud ya rutu haka ina ga imamun nasa ya rutu ruwayar to kina wannan ruwayar ce ingantatta tabbas mutum zai rika yin ta Allah kare shi daga dukkan wani bala'i daga cikin hakkar rumakin da yan uwanta wanda ma Allah ya kawo kina wannan addu'a haka ne ta inganta daga Anas bin Malik Anas bin Malik shine ya zo da ruwayar kamar da tabbata a wani wurare na gaya muku na suna abu dawo sun nisa'i ga lafazin addu'a da yanda yake Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam ina ga wasayil asqam haka ne sai da Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wasayil asqam kenan Allah na neman ka kare ni daga albaras cutar aka ce dani da cutar juzam da kuturta akwai albaras akwai juzam da kuturta akwai waljunu da hauka farko dai kenan albaras aljunu waljuzam wasai aka Allah ka kare ni daga albaras daga hauka daga cuta da kuturta daga dukkan wani muguwar cuta dukkan wata alloba har sai addu'a don mai ta muku ta kiran sun zai yinta a cikin sallah ko bayan sallah in ka yinta Allah kare ka daga dukkan wani bala'i albaras kin ce haukan ne kuturta kin ce da duk wani in ta sai na asqam dukkan wata shi na ya koci sun mai ta addu'a Allahumma inni a'udhu bika min albaras wal jununi wal juzami wa sayyi al asqam Allah ta muke mu Allah rama ayata kullu zaka fara
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
فإذا جاء إذا فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب wannan yanwa muna cikin bayani na sati da ya gabata na mas'alar wannan Allah subhanahu wataala ya ba mu labari wani abu da ya riga ya hukunta mu bani Isra'il shine ke ba mu labari wa qadaina ila bani Isra'il mun hukunta mun kaddara wa bani Isra'il fil kitab wannan bayanin ya zo a cikin littafin su at-Taurat Allah ya ba su labari ya hukumta cewa da tufsidun fil arab da tufsidun fil arab ana za ku yi banna a saman ƙasa wata banna biyu jamaratai za ku yi wasu miyagun banna a saman ƙasa sau biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku yi girman kai iyaka shagantaka a saman ƙasa wannan haka zai wakana a cikin banu isra'il za su yi banna manya-manyan banna so biyu to wannan abin da Allah ya riga ya hukumta na wannan ɓanna biyu Allah ya ƙaddar haka zai wakana cikin su sai ce fa'iza ja a wa'adu lahuma wannan ɓanna guda biyu nasu ƙurani ya zo mana da gudan kuma ɗaya bayanin magabata ruwa yi daga tsibirin sai da magabata haka cikin malaman tarihi sun zo da bayanin na ɓannar ta biyu amma ita farko nasu cikin kan zan mace zan bari insha Allah to Allah ce fa idza jaa wa'du lahumma idan lokacin wannan ta farkon annabi za marratai so bi za yi idan lokacin ta farko yayi ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'as shadid za mu aiko muku wasu bayinmu cikin bayan Allah wani ba'asin shadid masu bala'in kari masu fatattaka fajja su khilalar diya za su rika kai da kawowa suna bincike suna kakewa gida-gida za su zuwa su gabansu gida-gida suna kisa kuma wannan abin ma ba ana bin cewa Allah mun tuba ka yi a wa kana wa'dan maf'ula haka da yayi kun haka da kaza yayi wani alƙawarin Allah ne ya kaddara sai ayi haka kin asu ya riga ya rubuta to ma wannan magana da ta tabbata cikin littafin at-taura ga banu isra'il za mu ki darasi yan uwa cewa koda kuna mutanen kwarai musulmi ne ku idan kuka lalace Allah sai gama ku da wani fadararre dan duniya makin Allah Allah bai san shi amma kuma a hannun shi Allah zai muku azaba a hannun shi duk matsayin ko ku da ƙwaran ko ku lalace a wancan zamani kafiri ne arme ne a wancan zamani su ne musulmi a sama kasa su suke aiki bautar Allah kada da Allah da ibada amma lalacewa ta kai haka wannan idan mu koma bakara iya ba mu wannan kisa mun ji ma da ba mu da ita alam tara ila min bani isra'il alam tara ila al mala'i min bani isra'il in qalu li nabiyyin law mub'ath lana malikan nuqatil إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا والله عليم بالظالمين akayasa ɗan wannan wai za mu ɗauki asalin abin da ya wakana a ɓarna ta hudu wani isra'il su ne mutanen ƙwarai a saman ƙasa bayan nan musa salam suna kan aiki da attaura suna cikin biye da allah sai suka fandare suka bar attaurar aka shiga aiki da abin da aka ga dama abin da ya kasa gawa aka bar allah ake abin da aka dama sama kasa allah ya gama su da wani bala'i daga wani arne jalut ya rinka musu bala'i ya fata takas ya watsa su ya kashe na kashewa yanzu ba su da mazauni manu ta kan suke ba su da mazauni matsayinsu na al'umma a saman ƙasa wacce ta samu mulki a saman ƙasa shi ne Allah ke cewa alamtara ilil malamin bani isra'il ke wala ba ka gaba wannan jama'a ta banu isra'il min ba'a da musa wanda suka zo bayan musa izu qalu li nabiyyin lahu lokacin suke ce ma annabinsu ib'ath lana malaka nuqatil fi sabilillah abu ya kai gargada yanzu kuma ku zaka koma ga Allah yanzu yanzu an ga tsiya ta yi tsiya a shiga matsala sai suka iske annabin wannan zamani wanda abin da ya shahara cikin malaman tafsiri cikin malaman tafsiri mai suna shamawi annabi shamawi cikin annabawansu haka malaman tafsiri ga zai duka da zaka zubin kasiri su mamman shakani su mamman kutubi za ka su kawo cewa cikin abin da ya shahara sunan wannan annabin shamawi allahu alam wannan annabi a wannan shi ne annabin Allah a cikinsu a wannan zamani ga annaba ga komi amma arna ya musu ɗaya shi ne suke koma ake neman gyara ibasrana malikan muqatil bi zalla yanzu dala ka zaban mana wani shugaba wanda wani shugaba jagora muqatil fi sabilillah wanda zai jagorance mu jihadi fi sabilillah har za kuma ga Allah kaza ya jihadi saboda shi saboda Allah wannan kusan daga baya ne da aka aka zama annabi annabi na kudu ba mu zama a ce malami a yanzu bai da wuka komai a nufi bai da ikon kudu kudu mai wazi ne an zama malami mai wazi ga abin da ya mallaka a can da mashi annabi haka suka ta rayuwa annabi na ba jagora ba da mai yanzu ke nema a cikinsu a zaɓa su wanda yake jagora komanda komandan ya shugaban ya wannan annabi ya san halin su da tsaye bani isra'ila qala hal asaytum in kutiba alaykum qital alla tuqatilu anya ina hurka ajefa ina gudun abinda kuke roko na abaku shugaba mai shiga jagoran yaki fi sabilillah ina muku gudun ka aje abaku shi kuma ku yin yaki ina gudun haka qalu wa malana Allah ya katula fi sabilillah ya kai ma tsakar magana ta ina ya za a yi zamiki yaki fi sabilillah wa kad ukhrijna min diyarina wa abnaina alhali an kore mu da gidajen mu an fudda mu da garuruwan mu da gidajen mu an amshe an amshe mana diyan mu domin ya kama kama mutu yawa ya mana su bayi ya mana su bayi din wasu bayi ana fara saka gidajen gidajen ya amshe shi suka ce ya za a yi mu kasa yaƙi fi sabirin da alhali an huda mata gidajenmu an amshe mu diyanmu kenan magana cewa yaƙi zan yi wa taso ba zami tabbas haka suka roƙa wannan annabin nasu a zaɓen musu jagora kwamanda shugaba na yaƙi fi sabirin da falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum fallawa alimin bizalimi lokacin da Allah ya farta yakin kuma yanzu abu suka nema an ba su eh yakin da wajibi su ku yakin kuma wa alashi sai suka ba da baya ɗan kaɗan suka amince da wannan yakin fi sabilillah kuma to yanzu abinda suka nema a wajen wannan annabin ne Allah ce ke wala ba ga tsaga tsarin nabihu nan da ba ta da mutane وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال سبحان Allah قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا
قال النبي له- قال له النبي له- وقال لهم نبيهم إن آية إن ملكه
الله قد بعث لكم طالوت ملكا
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
جزاك الله خير نعم kenan lo abinda suka roƙa ne yanzu Allah subhanahu wata'ala ya amsa kiransu jajen da suka yi an amsa wa qalin nabiyyu sai annabinsu da suka roƙa a ba a zaɓi su komanta sai yanzu ga labarin iya ba su inna Allah qad ba'asa lakum taluta malakan yanzu Allah ya aiko muku taluta malakan talut shine Allah ya zaɓa shine shugaban ku. to matsala ta gano taurin kan banu Isra'ila qalu anna yakunu lahum mulku alayna to yaya za a yi a ce talut ne zai zamanto jagora akan wa nahnu ahqqu bil mulki min alhali mu muka cancanta kirga menene talut ba gidan sarauta bane ba gidan annabta bane ba gidan masu kudi bane ya ku bayi shi ne suka suka itirar suka bujiro umarnin Allah da wannan ra'ayi ya za a yi Allah bin mulki ya za a yi zama tushiki da mulki akan mu alhali na han haqqu bil mulki minhu mu muka tantantar mulki akan akan akan tsaro bayan ba shi sarauta wala yuta sa'ata min al-mal ba kudi kuma ba gidan sarauta bane ba wala yuta sa'ata min al-mal kuma ba shi da wadata talaka ne sai kenan ya za a zabo na ce ko shi shugaba ba gidan sarauta ba ba biya maradi ba kuma ba dan mai kudi ba shi ba mai kudi ba haka suka bijiro shi dai annabin Allah qala inna inna nastafahu alaykum Allah shine ya zabe shi a cikin naku eh talakan ba kowa ba shi Allah ya zaba ba wani Allah shi Allah ya zaba a wannan matsayi nashi istafahu alaykum kuma wa zada bastan fil ilmi wal ya mai wani ƙari akan ku Allah ba shi ƙarhin Allah ba shi ilimi fa'inda jagoranci kuma da ƙarhin jiki gurno ne komanda ta kai komanda ne eh komanda ne cikakke eh ga ilimi kuma ga ƙarhin jiki Allah ba shi ya ba shi ko wannan abun guda biyu akan ku ko maganar dan talaka ba gidan sarauta ba ba gidan sarauta ba kuɗi wallahi yuti mulka man yasha mulki na Allah ne Allah malaka mulki ko shi mamalakin mulki to Allah yuti mulka man sha shi ke ba da mulki shi ga wanda su ko kuma kuma Allah ya kuma Allah shawara wanda kuma ta ba kudi ya ga abran an talaka kudi inda zai za abran talaka kudi ko an talaka yawo sarauta ya ya yi ku amma Allah ga zaman kanshi wallahi yuti mulka man sha Allah iya ba da mulki shi ga wanda ya so wallahi wasi'un alim Allah ma'abucin fadla ne mai gwaɗi kuma Allah masani ne ilmin Allah gama komi haka nan maganar wannan ra'ayi na ku bai taso ba yanzu muna wani tsaurin kai da ku da abin sai sai yake basu wani abu wanda su gano shi ma ba ra'ayin shi ba ne abu ne daga Allah na abu na fili za su gano abin ya wuce wannan annabin an ba tsauran kai ma yace kun san wannan annabi ne annabin Allah ne ku ku kawo wannan shi kuka kawo wannan nema na ku an muka za kuma za an yi ka ra'ayi ma duk da haka dai annabin Allah ne kuma Allah mai rahama ne sai wannan annabi da kallon nabiyin inna ya tamulka inna ya tamulka wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut fihi sakinatun min rabbikum فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة na'am إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين yanzu nan bayan sun doge cewa wannan bai cancanta haka ba wannan jagoranci sai wannan annabi wa kallon nabiyun sai annabinsu sai ya ce in ayata mulki in za gano alama ta shi ne Allah ya zaɓa mai mulki shugaba a cikinku a yi cikin tabu wannan domin bayan lokacin da aka sona bala'i suna da wani akwati da yake da sauran takardun a taura wasu sauran kayan da musa alisalam wannan akwatin idan suna jihadi fi sabilillah in ya gaban su suna samun nutsuwa suna samun karfin gwiwa su tsaya a ta bala'i wannan akwatin na musamman a wajen su to abokan gaba wancan arna da ya shigo iya ba taka su duk ya kwashe komi hatta akwatin iya hannu hannu abokan gaba su wancan arna kuma na fata kwarai suna girmama shi kuma iya ba su nutsuwa a wajen yaki to za ku gano abin kenan daga Allah yake ga dai wani abu wanda ya kashin ku ya shiga hannun abu kan gaba wani ba ku iya tankara balle ku amshi ya ci ina aka mulki alamal shi ne mai mulki a kanku an yi ta kuma tabu wannan akwatin zai zo zai zo muku da wannan akwati fi sakinatu min rabbikum wannan akwatin kuna samun nutsuwa ta musamman daga ubangijin ke tabbatar akwatin akwai suna samun nutsuwa idan sun ajiye su a gaban shi in sai a gaban su wannan haka Allah tabbatar da sa samun nutsuwa ta musamman daga Allah dalilin wannan akwati da ke gaban su kuma wannan akwati akwai bakatu mimata raka alu Musa wa alu Harun a cikin wannan akwatin akwai wasu sauran kaya wasu ce sandan Musa kayan waye na haruna kai da kowanne ce wani abu ko da kaka bakan kamala dan ce babu wani hadisi murfuki da ya kawo kaza ne bukata ce sauran kayan musa wasu abu na cikin na musa da harun kurin da wani abu ne wani su ce sanda ce wasu ce kaza ne ko da ne na shi ne allah wa alam dai shi ne allah ce a cikin akwatin bayan nutsuwa akwai wani abu bakatun mai matar ka al musa wa al harun da wani abu da musa sauran kayan musa da harun a cikin wani akwatin to wannan mutumin zai zo muku da wannan akwati kuma ba zuwa zai bi gida da kuma ya kawo ta gashiwa zai zo a gaban kowa ta hamilin mala'ika a cikin jama'a kowa ya gani wannan akwatin mala'iku za su zo da shi ba zuwa zai gida ya kawo mala'ika ƙarya ce shi kika ya kawo kai mula matsawar kai abin yadda ba sa yadda ya sun ga haza ya sun ga haza ba wanda abu kusa yadda na mu mala'iku za su zo da wannan akwatin suna ɗauke da shi a ɗora a hannun shi inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wannan shine alama babba cikakka da ƙarshen abu in dai kuma su imani ne ai dole dole za ku dago kuma haka aka yi ana tsakar jama'a tsakar da ana kallo kun sai ga akwati ya zo sama a tsakar jama'a kun aka mai ka hannun shi aka ji a gaban shi kurum ba an gane ba an zai ga zai taruka ka dagan za a ƙare malaikar mai ba da ba zai ba yanzu kenan wannan shugaba dole an yarda talakan wanda ba kowa ba shi Allah ba jagoranci yanzu mai saura ba sai wuta ba amma fasala talut falan fasala talut falamma fasala talut bil julud qala inna allaha mubtalikum شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذي
الذين يظنون أنهم قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
‘Yan waka kuma ce muna cikin masa'alar jarraba da Allah subhanahu wa ta'ala ya mabanu Isra'il wannan ita ce ƙulahu mata harkon yanzu dai fatattaka ta ƙare an fatattake su suna neman sun sha jinin sun sha jini sun nema a ba su jagora wanda zai mai musu da martabarsu yanzu Allah ya damu wani a cikinsu a matsayin shugaba bayan da tattaunawa da gardama sun ga hada a hili aka gwada mala'iku suka zo mushi da wannan abin da suke nema na akwati wanda ke dauke da attaura da sauran kayan musa yanzu an kare sai mai sai buta a nemo kuma a sake amshe gari a mai dukiya da aka amshi Allah ce falamma fasala talut bil junud yanzu lokacin da shi talut an shi jagoran galibin Allah ban zuwa jagora tsaru lokacin da ya kama hanya ta tunkarar jalu an ce ne ya wakana hayan wurin iyanan su masu sun ainihin jalu wuri da tsakanin urdun za su da palestin wuri da iyanan hayan zanen wurin wanda ka fafata da da hikimar Allah musulunci ma na ka fafata tsakanin tattar da musulmi ana ka fafata mun ga fafatawa wuri ne da mitarin fafatawa a lokacin da ya huta zuwa tunkara wannan abokin gaba to amma shi sai ga musu da wata za a samu wata jaraba a hanyar ƙar ina lamun ta dukkan bilha Allah zai muku wata jarabawa da wani wata ƙorama wani idan ruwa hanzu ruwan yana Allah zai muku jarabawa da wannan ido na ruwa kin za a je ana tsakan kishirwa kuma za a tunkara abu kan gaba amma ga jarabawa faman shariba minu fa laysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni idan muka je wajen wannan ido na ruwa duk wanda ya kuskure ya sha bai bi na bai bi na kurmani ba shi eh amma wanda bai sha ba shine nawa mai jimirin wahala kenan dan za a fafata mai katin da suke sai mai jimiri ko jira baki Allah ta yanzu za a raure na banza ta kai ka kwashe ta kasan banza da su tarkace ne eh ka tare da tarkace wani shahadi bisu ba da tarkace ya taki ya raure yanzu haka aka kama hanya na bai baka labari eh ba man shalo bai mun balasa mini duk wanda ya sha bai tare da ni amma na mata amun fa'in mini wanda nan ta abu kamar mashabar shi ta didda ɗaya ne wanda bai sha ba shi ne tare da ni illa man ka tarafa gurbatan biyadi uzuri ɗaya akwai halar isuwa sai wanda kullum zai ɗauka ɗan kamfata ɗan kaɗan dai na jika makogoron shi wannan ba laifi dan ɗauka ɗaya ka ɗan kamfata na jika makogoro wannan baka dama a baka sa kai kwata kwata kwata kwata kwata ciki babu eh babu kwanciyar da yawa kaɗan dan kamfata daya kadan suka kogoro wani an baka dama ba koraka haka aka kama hanya ana zuwa wajen wannan ruwa fasharidu illa qalilan min ina abu surara suka kwankwada mafi yawa suka suka kwankwada wani kyau suka suka cikin su yan kaɗan ne ba su kwashe shanu babba yan kaɗan ne to yanzu wannan abin da ya wakana tuni rauni ya kama su falamma jawaza huwa alladhi amanu ma'ahu da lokacin da ya tsallake wannan ruwa da shi da waɗanda suka yi imani da shi na ce tare da waɗancan suka sha ruwa ne ko a cikin marar sha ruwan ba kuma sarauni ana ce lokacin da ya tsallake wannan ruwa da shi da sauran masu imani an tsallake ruwa ƙalu la taqata min yawmi jadu na ta alama ta wadancan ban suka cika ciki da ruwa ne su ma ba su gada da man ba magana da imani da dan da masu imani da masu rauni sai suka ce ai a gaskiya la taqata min yawmi jadu a yau ba yanda za a iya mai tunkara jadu ko jinu zanzunan shi jadu zan tunkara haka tunike na rauni ya kama su cewa bai mu iya tunkara jadu da rundunar shi sun yi kare mu Allah ta kala zini zununu a nun mulaƙulla amma waɗanda suke da ƙarin imani na gamuwa da Allah masu imanin shahada ne suka ce kenan maganar ku kawo ƙarfin jaru yawan tawaga ta jaru yau rundunar shi ba shi bane ba kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idnillah so nawa akai aya ta Allah saman duniya so nawa mana so da yawa jama'a yan kadan suka rinjayi jama'a masu yawa bi izinin da izinin Allah kuma wallah ma asabiri Allah iya ta da masu haƙuri nan malamin na cewa kamar ta taɓa cikin sai bukari ibn abbas ibn labarin cewa dai rundunar waɗanda suka dage diyon yadda waɗanda suka halarci badar ɗari kursha wani abu haka su ma suka tsallake wannan ruwa da zuwa jihadi fi sabilillah kwarai sun yi kaɗan kwarai sun kaɗan ne to ma imaninsu da Allah cewa nasara tana nan Allah kamar ta wa kana a badar musulmi 315 ruwa man inganci musulmi 13 amma da mutum wajen dubu da makaman da su kwarai sha suke da su musulmi ba su da shi da musulmi su su su dole yaƙi ba mu Allah ba nasara ko to kenan mun sunna Allah a saman ƙasa so da yawa jama'a ƴan kaɗan suka rinjayi jama'a masu yawa kan min fi'atin qalilatin da yawa daga jama'a ɗan kaɗan ghalabat fi'atan kasira suka rinjayi jama'a masu yawa da mai bi izinin da da izinin Allah wallahu ma asabirin Allah iya tare masu hakuri yanzu kenan waɗannan sun tsaya kun buga wa za a yi ba tsoron komi sun koma ga Allah yanzu me yau kana alamma ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allah ya ce yanzu wadan ma bar su da jalus yanzu ne ka su gadangadar sun yi fito na wuto da jaluta da rundunar shi suna ji kwashi yawa ko amma da su gasu gaba da gaba kuma na kakwarin shawata da musulmi lokacin suka bayyana gaban jalut da rundunar shi qalu rabbana أفرد علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين za a kuma abin hannun Allah ke za kuma addu'a ya Allah rabbana afariga alaina sabara Allah ka zuba mana ka zuba mana haƙuri ɗin haƙuri za a gudun makuri Allah ka zuba mana haƙuri wa sabbita an ƙada mana Allah ka tabbatar da gadigan mu kan mu ja bayan tsiri abu na uku wansurna ala da ƙaunar kafin ka ba mu nasara kan waɗannan mutane kafin yanzu komi ya kare amma Allah komi kuma sun yi ma sun zai kuma Allah mai iko da kan komi sun roki hakuri da tankara ba domin na dole wani hakuri wani ce hakuri dole Allah ya ban nasara amma kan samu wani ido wani wai kafa ɗaya wani hannu ɗaya wani mara mutu ya shahada abin da ake guri ƙarshe a samu nasara ba shi wanda ake wanda ya taimake mu mun ba mu a mutu ake shahada ake dole dole ya mutu ba a kada ya mutu ba amma mutuwa nasara ce ga gurin ya cika ka samu nasara ka samu shahada kuma a duniya ce gaba kamar gurin ne karshe ake zama a samu nasara in ba mutuwa yan wayo za a iya ce a samu shahidai aka kai ta yi yan wani daga ta musulunci tarihi zai karanci cewa dole sai da ba da kai rayuwa addinin allah haka ya ka gare mu bayan an ba da rayuwa ba dukiya kuma an mutu an ba kai ba komai na duniya an ba an ba ba da kai bai wace tsara har tarihi har da duniya in na aka wani abu dole sai an ba da an kwanci tarihi a rana na kafurci na yakin duniya ka kanta tarihi ka ci labarin normandi ka kanta tarihin normandi tarihin ta yakin na duniya normandi normandi yakin duniya aka yi na biyu wajen kare tilar an tabbatar da cewa kare tilar ta kaje wajen hawa ta kabarakin da aka wani sabon na normandi an yi imani duk kuma an yadda sai an mutu tukunna ya mutu amma baiwa a can sarari a saman abu an san dilga wasu mutu da kowa sani da amurkawa da su sauran ajikinsu kowa imani a nan sai an mutu ana neman nasara sai an yi shahada ta duniya an yi imani duk wani gaba ko kuma na kowane ne ba bai tsira wallahi ne a saka ne haka ka filan amma an su nasara dole ne an ba da kai haka dole wanda karanci karanci a normandy mutane suka mutu dubunnan suka suka mutu kwamandoji da su kayan suka mutu amma yadda ake tara ana mutuwa dubu su mutu dubu biyu dubu goma kada wani kai tari aka asaba da kai wani wani aka duniya ne nan ba da su dole sai an ba da kai haka ba da kai to kenan dole sai da hakuri an ce hakuri kwanar ke a sha wahala amma a jimri tun da Allah yake yace kenan Allah ka zuba mana hakuri ka tabbatar da gadaganmu ka taimake mu akan abokan gaba kan gure haka suka yi addu'a me yau kana فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين tilka ayatul تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
Allah ce fa hazamuhum bi iznillah wa'inna ai jama'a kadan suka karya wa'innan tawaga ta jaluta zurunduna shi amma ce da izinin Allah wa qatala daud jaluta dauda shi ne dawud dauda ya kashe jalut shi wani irin masu masu masu wazin tilmi ya zo na wurin wasu da dawud jaluta to sai kai wa ya kashe wani ya sai wa ya kashe wani jaluta ne dauda ba da kashe jaluta sai mu je ne ta ɗaya kashe ibn ɗaya kashe ibn jikuru ɗaya kashe ɗaya mu je ne ɗaya kashe ibn da ake gaba shi saboda zai ba kenan annabi dawud shi ne ya kashe jaluta wai jaluta komanda kin kafurai shugaban kawurai annabi dawud a wancan zamani iya cikin sojoji ba jagora ba ne shi ma soji ne na ya simon zura'i allah ya ba shi hikima kashe wannan babban arni mai kadon a kasar zaluta mutum ne sananne wajen ƙarfin yaƙi ba da shi babban soji ne mai ƙarfin gaske kasar yawan yanzu da ake ake jagoranci na takus na budus kana gida ka tura sojina kana gida dubu kana ruwan karakwance da dalmata wani a da shugaba shi na gaban mutuwa haka yi da ba zuba ne zuba ne ba ha yanzu shi yanzu shi kamar da hata za ka wanda a gida yake iya buru iya buru na duniya suna buru suna buru suna buru ba mai zuwa shi daga suna buru a tana ce wani shehu ta matar ya je idan an kare jirgin mai aka yi Allah shi ba haka su a da haka wuri a da a ce wani shugaba ne shugaba ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ta tare mutane musulunci maza maza da maza da lokacin aka hunain an je hunain musulmi an ji an ji makka ba buga mai yawa ba an samu an je za a gaba da hunain wanda an san mutane masu kashin gaske a wancan karkara sun yi mugun nihi an tunkare su an je an samu jarrabawa da musulmi da suna ga suna zuwa yaƙi mutum dubu da ɗari biyar dubu biyu yau ga su da mutum dubu goma sha biyu sai wani abin sai ya sa musu wata unin tunani kan shi kan ya sa musu tunani to mu ma ayyukan da mun yau hana ga yau ba mu tsara yau ba mu ba mu cin yaki yau mu mun kai dubu goma sha biyu dan Allah ya gwada musu abin ba a yawa bai ki suka samu jarrabawa suka watse manzo Allah aka sai aka shi ana gudu ana watsewa manzo Allah iya taka ba kan gaba yace anan nabi lakadim anan nabi lakadim qalib annabi Allah ne iya gaba su suna gudu shi iya kankara bakan gaba wannan sabi suka da irin a yau da mutane suke gudu annabi amur shi su suna gudu amma shi iya kankara iya shiga iya kotsawa ya anan nabi da kazib annabi da abdul talib ni annabi ana ba annabi kariya bane ba ni dan abdul talib annabi annabi annabi sadauki ne komanda ne sai wata da haka ake jagoranci da jagora a gaba yake shugaba ba shugaba a gida kun zamani Allah ba shugaba a gida ta haka ake kwashi ba gida zuwa suke suna gaban fama wanda yake nan zamani kullum na amori kullum ya ka tura sukarta kuma sama ya ce kenan wakatar da dawudu jalu jalu ya kashe dawud ya kashe dawud ya kashe jalu annan kuma wa atahu lahul mulk sai mulkin gaba daya Allah ya ba dawud to da mun kuma da ake bashi jagoranci yanzu ga wani kashe da babban jagora a ce nan bayan tsarutin Allah sai ɗauki mulkin gaba ɗaya kuma yanzu sai ba Dawud shi kuma Dawud shi tsarutu annabi ne ba kullun jagora ne amma shi Dawud sai aka gama mishi annabta da kuma jagoranci da cewa a cikin annabawa in ba ɗan shi ba babu wanda ya samu a cikin annabawa na samu daula zamananna mai girma irin annabi Dawud kenan shine Allah ya ba mulkin bayan talu wa tahdu al mulk wal hikma Allah ba shi kuma hikima wa allama min ma sha Allah ya sanar da annabi Dauda abinda Allah ya so na kun labarin cewa kwarai Allah ba shi baiwa ta ilmi shi ma Allah ce walau la dafa'ullahi an-nas ba'dun bi ba'd an ba dan ba Allah subhanahu wa ta'ala yana kare mutanen banza da mutanen kwarai shi ne kula da fa'ul layin nasa ba da in ba da mallaka wasu mutane su kare wasu mana bannar mabannata in ba da mallaka wasu bayi su tunkari su kare mabannata to ha lafasatul arab da ƙasa ta bace lafasatul arab da ƙasa ta lalace kenan da abin da ta bace ba komi komi ta lalace ba ba komi san ka kwarai to amma Allah sai ya kawo wani in ka shekartakan ma Allah ya kawo na kwarai sai ya maganin lalatacce wannan hikimar Allah a saman ƙasa da shirya haka nan domin Allah ya gina mai ya ce kun kawai ku kuzu mutum su kawai mutum ba ya yi ba ba shi haifin da Allah so kun Allah ya kashe gani sai kashe gani kamar ka Allah ƙara ta hannun wani za a wa wani azaba ta hannun wani Allah zai jari ku masu imanin za a ko mu imanin ku in kula da ce ya jari kaga dai farko dai su ne na kwarai ga Isra'il amma lalacewa ta kai Allah ya jarrabe su yanzu kuma Allah ya maido musu mulki ta wannan jagoranci taru daga baya Allah ba da wannan mulkin ga annabi Dawud Allah ba shi ilimi da abin da ya zo da ilimi ya kara mashi ya ce walakin nan da zo fadar alalamin Allah ne mai fadala ga mutane kina shi ke kare mutanen manzar da mutanen kwarai duk wani wannan bayanai gaba Allah tilka ayatullah natuluha alaka bil haqq wannan wani abu wannan iya ƙara tabbacewa manzon Allah Muhammadu manzon Allah ne wannan wani labari ne wanda yake da alaƙa da banu Isra'il sai ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon manzon sallallahu manzon Allah bai zama da ba a cikin su bai ba ka a karɓar su amma ya ba su labari dalla dalla irin abin da ya wakana a cikin su kuma labarin haka yake babu gardama kamar a gaban shi aka yi sannan Allah ce wannan ayoyi ne na Allah muke karanta maka su bil haq kuma wa innaka laminal muslimin lalle Muhammad lalle kana daga cikin manzannin Allah dan wannan shine mas'alar falamma ja'u lahumma fala fala ja'u wa lahumma shine wannan fala ja'u wa lahumma idan wannan annabi da zasu in yazo shine ba'athna alaikum ibadan lana wuri ba'athun jadid za mu ako muku bayan mu masu bala'in karhi fajasu khilal diyar za su rika kai da kawowa cikin gidaje suna fatataka ku wa kana wa'dan maf'ula wana wana alqawlin Allah ne abun aikatawa shine summa radadna lakum alqarrata alayhi thumma radadna lakum alqarrata alayhim wa amdadnakum بأموال وبنين وجعلناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
عسى ربكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
yanzu Allah subhanahu ta'ala ya ce sun maradadina alaikum alkarrata alaihi bayan watan jarrabawa karata ta sun maradadina da kuma karata alaihim ba kiran bayan watan jarrabawa ta wannan arne ya fatattaka summa kiran bayan wancan mas'ala radadina lakum karata alaihim za mu maida muku kuma karhi ku samu rinjaye a kansu kamar Allah ya ba kenan Talut kuma ta Annabi Dawud mulki ko galaba akan wancan jago wa amadadnakum bi amwalin wa abawanin wa ja'alnakum akthar nafira wancan yanzu ta kare Allah kusa mu jarabawa za a maido muku iko ata za mu kara muku wa amadadnakum bi amwalin wa banin kan bai ba arzikin ku duke da aka amshi za ta dawo ku samu ɗiyan su dawo ku aiwa su ku ƙara yawa ku da kuma yawa eh ba ka san ba ka san nafira kenan duk abin da ke da ma samu kuma su duk da kamar samu tarihi kuma da abin kenan za a yi abin tsakanin zamani ne mai tsawo haka an wa haka Allah ka jarau bayi abin da ya so ke shirya kamar bai ba ai wani an samu matsala an zo mulki ya samu yanzu mulkin ya dawo ai ci gaba da rayuwa mulki a hannunsu ga dauda ga yawa ga komai dukiyar komai Allah ba su kan ba taɓa yi ba haka Allah ya ba su wannan baiwa bayan tsawon fitina da suka samu to yanzu Allah ya ce wannan abin da na muku na maido muku da iko da dukiya da iya da yawa in ahsantum ahsantum li anfusikum aka ce aka kowa taka dan kanshi in kun kyautata kanku kukawa kanku ku kyautatawa kuna da zamanin kalan da zai ko kuna safa alaiya wanda ya ku ka kyautata kanku kukawa kuma wa in as'atun falaha in kuka yi shegantakan muku aikin kanku dai zai kare yanzu dai nan an jarraba su an yi kaman ba a yi ba an kare an koma kaman ba ta komai ba yau kakkumanci na bayanin allah na jarraba al'umma komai imanin su suka lalace wancan allah ne allah ya jarraba musulmi a kansu suka samu bala'i aka kashe na kashewa aka mara gidajen aka kore su jarba ta Allah musu dama yanzu ya nudo musu kuma ga mai zafi kenan yawan a yanzu kaka yi mamaki irin abin da duniya take ciki a yau ta da muna muna musulmi mu muke bauta mu Allah mun masu tauhidi na daga arna suna ba mu wahala akwai wani abu tabbas makarantu ƙwararri ya shi mu darasi tabbas tabbas Allah taimake mu ya ce kenan amin in ahsantum ahsantum li anfusikum in kin kyautata kan ku kuke kyautatawa wa in asa'atum falaha in kuka yi shigardakar kan ku kawa dai yanzu a cikin banna biyu ayi ta daya an medu fa'iza ja a wa'adun akhir idan wannan banna ta biyu ta zo wadda aka ce za ku yi da su wuju haku wale duk da musu kama da halu awwala ma kuma za a tashi kan ba ba ba zai rama abin anan Allah daman shi ne ya amshe abin daga hannun kahura ya maida a hannunku idan kun nima yanzu kun kuka sake lalacewa shi ta kenan idan kuka sake lalacewa adam adam Allah ta tashi banabi ko su banabi ko sun yi daya sun samu jarabawa Allah mai do yanzu kuma idan suka sake bannar ta biyu shine wani akhar kenan banna ta biyu in ta zo yanda aka yi ne su wujuhakum za su bakanta muku rai za su za muku samu ɓacin rai ta ɓangaransu kuma duk ƙarfin da kuka yi da dukiyar wanda duk da musulun haram kamar halu a wani mara za su sake shiga batar makasitin masalacin na batar makasitin kudus yadda can da suka shiga gida-gida suka fatattake ku suka amshe masallacin da bautar allah suka abu suka dama a ciki suka hana ku bautar allah a ciki za su sake hakan su shiga masallacin su fatattake ku kamar yadda suka shiga a banna ta farko da kuka walitabbiru ma'alau ta tabira abinda da kuka samu kuka mallaka kuka rike za su fi raga-raga za su sake rukusa daulata kukai za su sake rukusa abinda ku samu za su mai ɗaya su mai kata-kata ce za haka za ta wakana wannan duka yawa karantarwa ce Allah iya jarraba bawa komin imani wadda muna wani magana Allah iya magana ne da wasu bayan sha'arcin zamani su suke bin dokokin Allah suke aiki da littafin Allah suke da annabawa a cikin da su Allah yake wani musamman a cikin akwai annabawa akwai mutanen kwarai amma barin hanyar da aka yi suke cikin wannan jarrabawa mun za a cikin mu kowane ma ya sa'a kowane ya yanzu a cikin koyi zata gani wadda ba wai annaba ba da mai da an jarabe mu annaba ya kwada ba cikin amma Allah ya jarabe su ya ce don haka wannan abin da ya wakana na biyu da zai zo a da gargaje ku a saba bakon an yarhamu Allah bai rahama bayan wannan Allah yakan ji ɗan kuma bayan kunyan an muka an gargaje ku kuma Allah bai bar bar Allah ya magana da mun jarabawa ce Allah zai ji kanku daga baya zai Allah ya ji kanku daga baya kenan ya sake mai domin ka daudu amma ku sani ba Allah bai yanke ba wa in untum udna idan kuka sake dawo da shekantaka za mu dawo da kamun da azaba kenan can an faɗi mana guda biyu kenan bayan cewa tashi kiyama haka Allah zai rika musu lokaci zuwa nan da ya baya baya mun gani da itilal ya musu bala'i ko a tarihin duniya ba al'ummar da aka wa bala'i da aka ma banu isra'il inda kuma nan na baya baya ne zai itilal mun bai kare ba alƙawarin Allah ne wa in kuntum udna in kun dawo da shekantaka Allah ce za mu sake maido da kamun azaba kan وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ما دولنا سو منتقل دولنا بغير تكتدونا منا بغير الدنيا to kuma wa akwai jahannama na ba duk a duniya ne ba Allah ta karshe da daga mun sanya jahannama ita ce matattara wurin kaso da dukkan wani kafiri an kare azabar duniya kuma akwai mata lahira dan wannan ga lokaci na kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زميلو الدعاء دمك بياني تمام الذكر اللغة اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الأسقام وسيء الأسقام لا تذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته